الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau ma dai mana cikin yinin talata takwas ga watan rabi'u tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ko wanda yake kuma ya yi daidai da ke da daga ruwa isa umarin alaihi salam ashirin da shida ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun sake haɗuwa da cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karatu a cikin littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari satin da ya gabata mun tsaya a babin da yake magana akan uququl walidai saba ma mahaifa inda muka karanta hadisi mai lamba 15 da mai lamba 16 a gabana na ƙarshen da muka kwana a kansa shine hadisin da Muawiyah ibn Abi Sufyan ya aika wa Mughira bin Shu'ba cewa ya rubuto masa abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hadisai irin wannan kuma bukatar ba na nufi hadisai na kodin rukunan ba wasu musamman hadisai na musamman da haka shi Mughira sai ya yi shifta ga ɗayan marubutansa shi da ake kira Warrad ya ga masa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hani akan wulakantar da yawan tambaya wulakantar da dukiya da kuma yaɗa jita-jita yawan an ce na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wannan yau za mu tashi akan hadisi ne mai lamba ta goma sha bakwai a kuma babin da yake cewa babu la'ana Allahu man la'ana walidaihi Allah ya tsine ma wanda ya tsine wa mahaifan shi za mu ji menene ma'anar la'ana din a ciki ko na'am yace haddathana amru ibn marzuq قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي قفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا shi wani hadisin an karɓo daga abu kufai shi abu kufai yake cewa an tambayi ali radiyallahu anhu abu kufai alal itlaq shine karshen sahabi da ya rasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kana karatun sira zaka ji ana cewa akhiru man mata akhiru man mata karshen wanda ya rasu karshen wanda ya rasu dai da kaji karshen wanda ya rasu zaka dan ce maka a gari kaza ko a basra ko a kufa ko a sham ko a makka ko a madina amma in ka tattara sahabban manzon Allah baki ɗayan su kakaf to abu tsofai shine na karshen rasuwa abin da yasa kuma sahabbai suka yi diddige haka wata manzo kuma na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata rana yana zaune sai yake cewa idan shekara ɗari ta gewayo taccaf to duk wanda ya ganna a duniya ba zai yi ba saura daga rage ya faɗi wannan magana in dai an samu shekara ɗari cicif ta cika to duk wanda ya gaishe a duniya ba zai yi saura ba da haka to sahabbai sun karantar da tabi'ai hadisan kuma an sa ido a gani da haka ran da take cika shekara ɗari cicif babu sauran sahabi a duniya sai Abu Kufay shi kuma ran da ake cika shekara ɗari cikin ɗin aran na Allah madaukakin sarki ya ɗauke rayuwar shi shi kuma yana cikin ƙananan sahabbai dan an haife shi ne a shekarar da aka yakin Uhudu kaga kenan bayan hijira da kusan shekara uku kenan aka haife shi shi ne dai ƙarshe cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan zaka tada wani lokacin yana riwaya a wajen sahabbai sai ka ta an tambaye Ali ibn Abi Talib هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة ko manzon Allah tsira da amsa tabbata a gare shi ya keɓance ku da wani abu ku kaɗai banda abin da ya keɓanci mutane da shi akwai wani ilimi na musamman da manzon Allah ya baku wanda sauran mutane ba su samu ba ina ga za mu san wani bayan tambayar kamar tana da ma'ana ko har yanzu in shi a suna cewa ahlul bait imamai suna da ilimin da ba wanda yake da akwai hasali ma sun ce qur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba wanda ya gani sai ahlul bait yanzu mu duk da muke aiki da qur'anin da mu muke aiki qur'anin na gaskiya sai idan mahadi ya fito sannan ne zai bayyana da shi da haka duk yanzu ba wanda yake musulunci ba wanda yake abin da Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah da shi dan an koyi qur'anin ba a sani ba sannan duk wasu ilimin muka da sirrika ahlul baiti kadai aka bawa sai na Ali da zuriyar shi banda su ba wanda yake da wadannan ilimin muka da haka to haka da musa yana Ali da tambaya shin akwai ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kike ku da shi ku kadai ba a gaya wa sauran sahabbai ba ba a gaya wa sauran mutanen duniya ba kuma ba wanda yake da ilimin sai ku kadai to tambayar ta maimaitu da yawa a wajen Ali bin Abi Talib to wani lokaci an ce da aka mashi tambayar yadda aka ga fuskar sa ta yi ja yayi fada yace ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kibance mu da shi na ilimi kamar yadda zamu tada a cikin hadisi din sai ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhass bihi an-nas yace ba abin da manzon Allah ya ware mu da shi wanda bai ware mutane da shi ba ba wani ilimi da ya bamu wanda ba ba mutane ba kowa ya ce akwai ilimin da ahlul baiti suke da akwai sauran mutane babu ƙarya yake illa ma fi qirabi sayfi abinda na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mun ni kadai sai abin da yake cikin wannan kuban takofin nawa irin yar fatan nan da ake a sa wuka a jiki ko a sa adda ko a sa takofi wannan dai gidan na fata ko to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan magana sai ya rubuta ta a takarda sai ya nade sai ya sa ta cikin wannan gidan tukofin nashi ko ina yake yawo da ita saboda tsadar magana yace banda abin da yake cikin wannan takardar ni ban san abin da manzon Allah ya kebance ne ya gaya mun ya gaya sauran mutane ba thumma akhraja sahifatan Abu Bakar sai ta ce Abu Abi Talib ya fito da wata yar karamar takarda fa idza fiha maktubun sai ga shi rubuta cikin wannan takardar لعن الله من ذبح لغير الله Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba domin Allah madaukakin sarki ba duk wanda ya yanka ba dan Allah ba Allah ya tsine mashi albarka wannan gunshi aka yankawa Ka'aba aka yankawa Annabi aka yankawa mala'ika aka yankawa shedani cikin shedanu aljani cikin aljanu dan za su ma hidima in dai ba dan Allah ka yanka wannan aikin ba wannan yankan ba Allah ya tsine maka albarka in kuma ka yanka da nufin girmama shi wannan abin yankan to kuma yana fita mutum daga addinin musulunci in yanka dan girmama aljani ka yanka ko ya yanka afwan ya yanka dan girmama aljani ya yanka dan girmama shedan in dai kambamawa ce ta sa yayi to wannan kuma yana fita mutum daga addinin musulunci amma a yanka dan ka'abar kawai ko dan annabin kawai to wannan kuma yana jawo tsinuwar Allah madaukakin sarki me ce ce tsinuwa shine kuma a nesantar mutum daga rahamar Allah rahamar Allah ana jin ta shekara 700 in a rigilar lahira ne ana jiyo kanshin aljanna to mutum za a masa ajiyar da gaba zai taba jiyo kanshin aljanna ba tsakanin da aljanna kenan ya fi tafiya shekara 700 inda tafiya za a yi kafin ya zo daga gunda aka ajiye shi to duk da yanka ba dan Allah ba Allah zai nuna shi albarka Allah ke yi. La'ana Allahu man saraka manadar abu. Allah kuma ya tsine wa mutumin da ya saci iyaka ta kafa. Saraka nan bi ma'ana ghayyara. Kamar da ya zo kwarba a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi. Duk wanda ya canza alama ta fili ko ta gona ko ta gida Allah ya tsine mashi albarka. Idan ƴan sun yanka fulotai ana sa bikon ko? alamar wannan hine kullotun wannan hine kullotun to in ka zare wannan bulan ka maida shi gunda ba a nan aka kafa ba kana cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki kuna da iyaka da gona sai kai ka ci ciyawar iyaka kasha ta kasha ta da shekara ta mutso ka sake gyara ta ka sake gyara ta da aka ji mai da ka kamo su iyaka ta canza alama ko to duk wanda yayi wannan aikin yana cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki gidanka yana bakin titi ko kana bakin lungu ya maka kunci ka rasa yadda za ka yi kana son unguwar he ka matso ka cinye titi aka yi rigima ka ce kai asali nan ne iyakar gidanka to wannan ma akwai tsinuwar Allah madaukakin sarki a ciki la'ana Allahu man sarqa manar al-ard kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda ya tilkita iyaka ta ƙasa to qawwaqahu Allahu min tahti arda sama munne duk wanda ne juya iyaka ta gona ko ta fili ko ta titi a ranar alkiyama sai an nado masa tun daga kasan bakwai sai an nado iyaka wannan abin da ya ci a mulmule a dunkula kuma sai a dora masa a kai shi wannan shi haka za a yi tsayuwar alkiyama da shi sai an ɗauko wani abin an jaba masa a jabar kai shi kuma ga tsinuwa ta Allah madaukakin sarki Allah ya samu tsare kuma duka ƙari canza aka ƙari canza inda za a sa kai bai faɗa ne biyu ba la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wa duk wanda ya tsine wa mahaifin shi ma'ana duk wanda ya zagi baban wani wani ya zagi baban shi yana cikin sunan Allah duk wanda ya aikin da za a ce ka Allah wadai wani yayi asara dan gidan wani ne in dai zaka jawo a faɗi bakar magana a kanka to kai ake rubi game da hadisi anan gaba za su bayyana mana insha Allah ta'ala duk wanda ya tsine wa mahaifin shi to ai ma Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka la'ana Allahu man awa mufdisan yace kuma Allah ya tsine wa mutumin da ya bada mafaka ga mai barna awa shi ne ka tattaro mutum ka bashi gudunmawa ka bashi taimako iwa'i kenan to duk wanda ya taimaki mabarnaci wannan mutumin Allah ya tsine mashi albarka mutum ne ya zabda sata aka biyo shi ana so a kama ya kace shiga nan ya buya shari'a kai ta neman sa ana so za a zartar masa da hukunci ka koyi aka kasa kaiwa zuwa gare shi to wani akwai tsinuwar Allah a kansa mutum mafarnaci ne ɗan ta'adda an yi neman sa dan a magance matsalolin su sai ka rike shi ka bani kuɗin mota ya gudu ka kai shi can wani gurin abinin ka a wani guri ya bace ba a ƙara ganin shi ba to wannan mutum yana da tsinuwar Allah har Allah ya tashi alƙiyama haka yazo a cikin wannan riwaya la'ana Allahu man awa muhdisan wata riwaya kuma tace man awa muhdasan Allah ya tsine ma wanda ya taimaki dan bid'a haka wata riwaya ta zo duk mutumin da ya kirkiro na ba cikin addini ka rungume shi ka taimake shi to kai ma akwai tsinuwar Allah a kanka da haka idan mutum barna yake bid'a yake to ba a taimakon shi ba a bashi gurin da zai bid'ar ba a bashi rumfar da zai bid'ar ba a bashi inuwar da zai huta ya bid'ar ba a bashi ruwa idan ya gaji ba a ce masa sanni in ya gaji duk wanda ya agaza wa dan bid'a to shi ma na cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki ni kawai da take la'an Allahu man awa muhdathan Allah sani sai ma da yake cewa babu ko babu ya burru walidaihi ma lam yakun ma'siyatun ko ma'siyatan yace lalle mutum yayi biyayya ga mahaifan shi matsawar wannan abin ba saban Allah madaukakin sarki bace حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري ركيه بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخيكم في الله عز وجل نعم شير حديث أن تقول حشر آه شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب ne mara daga cikin mashhurin isnadi da kuma malamai suka yi sabani a kan shi wasu malaman suka yana daga cikin mutanen da dai suke da ɗan sakaci ko dai a ganshi yana shiga da bata dace ba kamar samarin yanzu malamin hadisi ne kuma ga ya sa yar karamar riga wani lokacin yana yau kai ba hula suka ce yana da wannan matsalar ne wasu suka ce to da ifi ne wasu suka ce yana da hadisin sa mai kyau ne amma dai kamar Imam Bukhari ya tabbatar da to haka Ibn Hausa in ya fito hadisi in dai bayan sa ba matsala to akalla hadisin ya zama to hasan ne kuma duk wani abu da aka soke shi da shi malamai suka ce ba wani abu da yake zama hujja ko an kafa ingantacciyar hujja da ai sukan sai ba ta hadisi shi to ya karbo daga ummu darda ita wannan ummu darda din suka ce az-zahira ba ita asalin mata abu darda din ba kenan kamar jija ce a gurin Isa a ce akwai ummu Darda al-Kubra da kuma as-Sugra to as-Sugra din ta take riwaya anan din an ummu Darda an abi Darda daga kuma shi Abu Darda din shine manzo sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال yake cewa awsani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi tis'in yace manzon Allah ya mun wasiya da abubuwa guda tara wasiya kuma tana daga cikin kalmomi masu tsada da ake gaya wa mutum wanda ba a tsammanin ya tsallake su galibi yasa aka fi sanya jawabin mutumin da ya zo gargarar mutuwa a matsayin wasiya dan ba abin da mutum ke faɗa a lokacin sai gaskiya in dai mutum ya taho gargarar mutuwa ko arne ne ana tsammanin duk abin da zai faɗa daidai wannan lokacin gaskiya ce to kalma mai tsada mai daraja ita ce ake kiranta wasiya yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da abubuwa guda tara wasiya ta farko ce la tushriki billahi shay'an kada ka hada Allah madaukakin sarki da komai ni yi bayani akan da shirka din ko a suna ko a ibada ko a ayyukan Allah madaukakin sarki ko a sufofin shi kada ka kuskura kawa Allah madaukakin sarki tarayya wa in qut'ita ko da za a tattara ka aw hurrikta ko a hada wuta a kone ka to kada kawa Allah madaukakin sarki shirka kenan ba bala'in da zai ba da dama a yi shirka ko to idan kuma aka rika ka ta ga mutuwa ga dangadan ka tabbatar mutuwar za ka yi ya za a yi sai ka ki a kone ka in kana da yara fa na innama al'amalu binniyat illa man ukriha ko na wala ta innama al'amalu wala ta illa man ukriha Na'am, me kira Imam Ahmad. Na'am, da kuka ce abin da ake nufi anan shine zuciyarka katta kudurce hada Allah madaukakin sarki da wani. Duba la'in da za a yi zuciyarta ta zama to wankakkiya ce ba Allah bai riki shi a cikin ta. Shine abin da ake nufi. Amma wanda bala'i da masifa ya tabbata ita ce a zahiri to in yi kalma ta kafirci ko kalma ta fita daga musulunci anan ba a kiranta kafirci. yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yana ji a cikin suratul nahl ne ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta shi akan kafirci zuciyarsa tana cike da musulunci da kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shi wannan duk abin da ya furta na kalma babu sabani akan shi babu sosura komai akan shi yana ji kuma kalmar ko aya ta sauka ne akan Ammar ibn Yasir ko an kashe baban shi an kashe mahaifin shi an yi ta gama masa azaba ya ji bala'in tun yana jure har ya kasa jurewa aka ce ba zai taba iya fita daga wannan azabar ba sai ya fita karba ta batunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji azaba bai san lokacin da ya faɗi kalmar batunci ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam suka sake shi ya taho yana kuka gaban manzon Allah yake ce da manzon Allah ni wata fuska zan daga in kalle ka alhali na faɗi mummunar magana a gare ka yana kuka sai menene ya faru ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai Allah ya saukar da wannan aya duk mutumin da ya furta kalma ta kafirci sakamakon zai zo a gaba tun kafin a je da sakamakon sai aka kai face wanda aka takura shi amma zuciyarsa tana cike da imani da manzo Allah ya gama karanta masa aya ce ko gobe aka mai ta kamar me in ka ji ba mafita ka ji azaba in ka furta kalmar kafirci da baki ba ta zai zuci ba wannan babu matsala komai a kanka Allah kare ni da ma haka lafiya kalau da yadda za a karkai kafirci da yadda za a karkai shirka da yadda za a karka hada Allah madaukakin sarki da komai wa in turrikta aw qut'ita ko da za a sassa ra'ayi gunduwa gunduwa ko da za a kone karkai shirka wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan wasiya ta biyu ne kada ku kuskura ka bar sallar farilla da gangan ko asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i kar ka kuskura ka barka da gangan har lokacin ke wuce wa man tarakaha muta'ammidan duk wanda ya bar sallah da ganganci bari at minhu dhimma to amincin Allah madaukakin sarki yayi ne sarki baya cikin amincin Allah duk wanda ya bar sallah da gangan kariya da tsaro da kauna da Allah yake ba masu imani in dai za ka bar sallah da gangan kai banda kai a cikin ta shi yasa za ka ga da tsarin addinin musulunci duk inda ta kai ta kawo ba a daka bari lokacin sallah ya wuce ba an yadda ka yi sallah dagi-dagi kana cikin kashi an yadda ka yi sallah tsirara an yadda ka yi sallah kana kallon kudu an yadda ka yi sallah ba alwala akan ka bar lokacin sallah ya wuce shine dai karshen bala'i ko babu kasar da za a yi taimama kana cikin daki a kulle ko ina tiles ne ba ka cikin wanda ake taimama da shi ko to dan samu kurar da za ka shafa ka yi taimama kawai ya fi maka sauki kun taho daga Lagos direba ya ki tsayawa babu gurin alwala ba tsayawa ga la'azar tana nema ta kare ga azhar ta kusa karewa kuma direba ya alƙawari ba zai tsaya ba sai an bar guri kaza ya za a yi babu ƙarfi a jikin ka ba alwala kuma yamma yake biyowa ya za a yi ko yamma yake ya za a yi dan lalama abin da kake ganin zai iya taimama ka buga ta a haka kudu kuke ko arewa kuke ka kabbarta sallah kai sallah wannan yake maka alkhairi akan ka bata lokacin ta wuce barin sallah lokacin ta wuce bala'i shi yasa hatta da ahalar yake cewa kar ka bar lokacin sallah ya wuce da gangan duk wanda ya ba sallah wuce da gangan fa da afa rabbahu lalle ya sabu ubangijinsa Allah madaukakin sarki wani na magana akan mutumin fa da bai samu tufafi ba bai samu abin da zai wanke ba bai samu kaza ba sai salla uryanan yayi sallah tuntur tarara akan ka bar lokacin sallah ya wuce to zai ka tada mata idan ana tafiya sai a tsaya a gabatawa maza su fito su yi alwala su yi sallah su gingirin suna cikin mota da hijabi wanda yake faruwa ba su sallah ba a gabatawa sai su zo gida kuma kan a zo gida ne azhar ta wuce la'asar ta wuce har gara magariba da isha a iya kata gida lafiya kalau amma azhar da asar lokaci gare yan magariba ta kawo a tsaya a yi sallah ko a kungurumin daji aka tsaya tsaya a kungurumin daji ana kallon jikina sallah ne ba wata matsala a ciki da haka kenan duk yadda za a juya kar mutum ya bar sallah da gangan barin sallah da gangan yana fudda mutum daga cikin amincin Allah Allah tare mu wala tashrabanna al-khamra yace kada ka kuskura ka sha giya duk yadda za a juya karkasha giya fa innaha miftahu kulli sharri domin ita giya mabudin kowane sharri ne in dai mutum zai sha giya to kowane irin aikin sabo zai iya aikatawa zai iya kifan kai zai iya zina zai iya fashi zai iya duk inda zaka sha giya kowane irin kofar sharri za ta bude maka dan hankalinka ne aka sace ko aka rufe baka tare da shi da haka duk yadda za a juya karkasha giya kuma daga cikin abin da yake ɗaukar ma'anar giya fa kowane kayan maye yana faɗawa ciki ganye yana faɗawa waya tana faɗawa shaye-shayen zamani so misho da falu-falu ko da sulo da ne kuma na da sola ko ne sola kuma sabuwar ba yake ko ita ba ta sa rana kenan to to duk waɗannan abubuwa an ka sha su duk suna ɗaukar sunan giya kullu miskirin khamrun wa kullu khamrin haramun duk abin da zai gusar ma da hankali ko na sakan ɗaya ne wannan abin sunansa giya kuma duk wani abu na giya da zai gusar da hankali wannan abin haramun ne da haka duk mai son zama lafiya ya guje mai giya wanda Allah ya jarrabe shi ya sha ko yake cikinta yana da dama dan rana ba ta fito ta yamma ba ya yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah Allah ya gane da mashi Allah zai yafe mashi amma kada ka kuskura ka sha giya wala tashraban al-khamra dan shan giya mabubi ne na kowane sharri wa abi walidaika wasiya ta hudu shi ke maka lalle kai biyayya ga mahaifanka duk yadda za a juya ka zama to mai biyayya ga mahaifanka wa in amaraka an takhruja min duniyaka inda za su ma umarni ka fice daga duniyarka faka ruslahuma ka fita domin su me ma'anar ficewa daga duniya inda za su umarce ka ka fice daga duniyarka to ka fice domin su faka ruslahuma duk abin da ka mallaka na duniya inda iyayenka za su ce ka kubuta da shi ka bada ko ka sadakar ko ka kyautar ko ka kawo musu zaman lafiya yi shi ne inda za su ce maka wannan garin ba ma so ka zauna tun da ya rigima ta kai ta kawo ta shi koma mai gatari ta haika kuma mai gatari eh inda za su ce ka fice daga duniyar ma ba ana ka kashe kanka ko anan ko dan wani kai dauka ma ana fita daga duniya ma anar ka kashe kanka ko anan kuma ba a yi kan kai na'am da haka duk iya abin da kai suka fata biyar da ta kalli wahalar aikin biyar da ta kalli zafin kuɗi masu biyayya masar ba sakon Allah bane da mun babin da muke karantawa malam ya kun ma'asiyatan wala tunazi anna wulatal amri kada ka yi jayayya da masu shugabanci shine ma'abota al'amura duk wanda Allah ya ba shi shugabanci kar ka zama to mai jayayya a gare shi wa in ra'aita ko da kana ganin annaka anta kai din kai ne ka fi cancanta kada ka yi jayayya da masu shugabanci na'am na'am ko barayi ne kana musu jayayya kana musu tawaye na'am haka manzo Allah ya ce wala tunazi anna wulatal amri kada kai jayayya da majibinta al'amura ko da gana ganin kai ka ku cancanta malamai suna tattauna wannan matsalar ne a babin akida tawaye da shugabanni menene yake jawo a shugabanni tawaye abin da yake jawo a shugabanni tawaye ya zama to kufuran banwahan kafirci ne kwarara a zahiri ba tawili wani yana jawo musu tawaye lalle lalle a kwabe su abu na biyu shine zaman to sun bayyana fasikanci da barna kuma cile su ba zai tada hankali ba dama mu ne muka naɗa ka ko muka ga cewa barnar ka ta yawa ta bara ta yawa dan za mu cile ka ba wani ran zai baci ne a ciki kawai mun cile ka mun cile in dai cire shi ba zai jawo barna ba in dai an ga fasikanci a fili mai fasikanci shi ne sabo in dai sabo zai fito fili ya bayyana sabon addini in dai cire hiba ta da hankali ana cirewa malamai suka ce idan cirewar da barin barnar dinde ce to a bar ya fa alkhairi idan cire shi zai haifar da barnar da ta fi barin sa ta fi shi abin da yake aikatawa ayi hakuri har Allah madaukakin sarki ya fice shi malamai suna tattauna matsalar da kyau a babin akida saboda matsalar ta waye matsalar ce da take da alaka da akida to amma wata kil da yake akwai makirci na Yahudawa kuma sai suka shigo daga da democracy ko daga cikin kuma pillars na democracy akwai freedom of expression ko yanci na faɗin albarkacin bakin sai ga mutum ko tsarki bai iya ba bai iya alwala ba sai ka ji gidan rediyo yawa shugaban kasa kaca kaca yawa gwamna kaca kaca yawa ciyaman kaca kaca me hujjar ka me dalili kawai ba dan jam'iyyar su bane ko bai masa ba ko bai burge shi ba kana da cikin barnar da demokradiyya ta kawo freedom of expression shi musulunci ba abin da ya saka ba kai ba abin da ya bahi da yanci ba abin da bahi da iyaka addinin musulunci kuma duk yadda kake tsammanin kana da yanci daga inda yancin ka ya fara a nan haƙin wani ya fara kai lokacin da kake da haƙƙin za ka faɗa a kuma daidai lokacin haƙƙin za ka faɗa lokacin kuma da haƙƙin a kare masa mutuncinsa da martabarsa yana da haƙƙin ne kare ana da haƙƙi na komai da komai wa in ra'aita annaka anta zaka dai ko kana ganin ka fi shugaba cancanta ka fi shi adalci lalle ana masa adalci ba a jayya da shi Allah ya samu dace wala takurur min az-zahfi yace kuma kada ka gudu a filin yaƙi in dai ana gwamza yaƙi kar ka gudu wa in halakta ko da za ka mutu kar ka gudu wa farra ashabu wanda kuke tare da su duk sun tsere sun gudu kuma kai ka tabbatar ga mutuwa nan to ba a gudu a filin yaki wa may yawlihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam duk wanda ya juya wa arna baya a filin yaki sai Allah ce in ne ba da nufin kauce ma kisa bane mutaharrifan da kisa ne aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma zai kai dauki ne ko kuma zai koma inda mutanen sa suke da yawa nan ya ga sarkin yawa ya fi sarkin karfi amma nan ga inda mutanen sa suke da karfi juya wanda idan ya zo cikin su ne su ƙara karfi kuma kare zaman to yana cikin inda halaka ce a zahiri in dai ba wannan bane ta sa juya wanda zai Allah ce faqad ba'a bi ghadabi min Allah ya juyo da a cikin fishin Allah madaukakin sarki har na suna riƙa kana biya kana cikin fishin Allah kuma Allah ya ce wa ma'awahu jahannam inda zai juya din bai tuba ba ko ya juya a kara ya mutu baya cikin shahidai shi daga nan wutar jahannama za a wuce da shi wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir makoma ta mu a ce mutan wutar jahannama take Allah ya kare da haka kenan ba kowa bane in ya mutu a filin yaki fa sunansa shahidi ya kamata idan za ka kai filin yaki ka zuba mutane to ya kamata ka mutu training menene filin yaki manzo Allah ba ya zo wa mutane har sai ya musu horo sai ya musu latta sai ya wayar musu da kai kuma duk abin da yake hadari ne sai ya gaya musu da aka ba a cewa a fita a fita har sai an yi ya mutane da ake fita din wa in halatta wa farra ashabu wa anfiq min qawlika ala ahlik ka ciyar min qawlik daga wadatarka ala ahlika akan iyalanka wasiya ta bakwai shine duk abin da Allah madaukakin sarki ya wadata da kada shi to ka wadata iyalinka in kana da kuɗi kana da wadata ana shigowa gidanka ya nuna tun daga bakin mugudin ya a gane eh an zo gidan eh tun daga mugudin ya a gane haka ya kamata mai wadata ya fito amma a je gidan talaka kama kuma kai ma gidanka kama wannan da matsala yadda talaka zai fito ya je ya sayo mai na naira goma ya kullo naira ashirin a dan watsa haka ne kar a ganta ba dan kwaskwarima kai ma haka zaka je ka fiyo na ahirin na talatin a watsa ko maza kuɗi kana kwanciya a kansu kada juyi a kansu in an jima ka dawo ka gyara musu zama wannan ba kai adalci ba lalle a ciyar da iyali a ga wadata tufafin su ya nuna cewa samun ka wurin zaman su ya nuna samun ka abincin su ya nuna samun ka yanayin kwalliya su ya nuna samun ka an fi in dai kana da akwai ka ciyar da iyalin kana da kyau wallahi yadda kake so ka tara dukiya yadda kake so kai arziki kar ka bar iyalinka a wulakanci wata haƙƙin su daidai gwargwado wannan shi ne yafi dacewa shi yasa hindu matar abu sufyan wata rana ana lacca irin wannan manzo Allah yana wa'azi da yayi magana cewa kar a yi fata daga cikin masu imani wala yasriqna wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhutani yaqtulnahu bayna aydihim wa arjulihin ana zuwa kan magana fata sai a manzo Allah da magana tace Abu Sufyan wallahi mutum ne mako baya bani abin da zai wadace ni da ƴaƴana har sai dai mu dauka ni bukata ina da laifi a wajen Allah madaukakin sarki yace kudi min mali Abi Sufyana ma yakiki wa waladaki bil ma'ruf cikin dukiyar Abu Sufyan dauki abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki amma kuma kima da kima eh ya kamata yau a ce an ci kaji a matsayin gidan mai kuɗi kuma ya makale kuɗin nan ku buɗe gurin ajiyar ku ɗauki dubu uku a siyo guda uku eh a yanka a yi bishiyata kuma ka san akwai su da san banza ba wallahi eh yana zuwa da an bahi cinya an bahi kirji aka ce wallahi Allah ne ya kawo daga fanalar shi sai ga yana dariya tun da ba da ajibin sa bane ba ya matsala eh duka abin da zai wadaci iyali bangaren tufafi bangaren kwanciya bangaren abinci bangaren abin sha bangaren daki wannan duk babu laifi wasu suna zaune ruwa na zubo musu daga sama a ɗauki kuɗi a je a sayo bandar ɗin kwano a kira kafin ya tsalle ya buga a gyara ta ne me ya faru so la wannan canji ne muka samu aka buga kwano sai gana dariya yana jin daɗi to babu laifi mace ta ɗauka a dukiyar mijinta amma ta ɗauka da adalci ta ɗauka daidai kima daidai gwargwado kada mijinki malamin makaranta ne da ɗan cikin sa'o sabo ana ba shi talatin da hida kuma kike za ki haɗa da sun lantara ko ba adalci gaskiya su ai wana kaza suke ci a gidansu kuma ni ma sai an cika za a gidan ba zai yi ba ko za ki fata hidira ba abin da ki fata da haka kowa ana masa daidai gurgurun yasa manzo Allah ya ce bil ma'ruf amma dai kai mai gidan ka fi kowa sanin karfin ka kyautatawa iyalanka daidai yadda za ka iya wannan aiki ne na lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta abin da za ka sanya fi fimra'atik sadaka abin da za ka ɗauka ka sa a bakin matarka wannan abin sadaka ce ka kawo ka ajiye ka ɗauka ka sa da kanka a bakin ka sadaka ce kuma kuna cin abincin ka ɗauka a cokali ka sa mata bakin ka wannan ma sadaka ce da haka in kana so ka riƙa yin sadaka biyu in kuna zaune da gabata inda an ku a gefe su fashe da dariya Bahaushe yakan kasa yin soyayya saboda kunya. ita uwar tana kasa karyar mijinta saboda akwai yaya ko in ya shigo ya kai sugu eh irin sanda zuwa ma ba za ta iya bai kai ya shiga daki ya gama abin da zai ta zo sanni da zuwa irin ba ta karwa nan ta karye yi an gane ko to na eh eh na in ya so ya hesa maka hanji ai a ga maka ya baka na'am wa anfiq min qawlika ala ahlika wala tarfa asaka an ahlika kada ka tsage sandarka akan iyalanka ita wannan ta zo da riwaya guda biyu wala tarfa asaka an ahlika da kuma wala tarfa asaka ala ahlika kuma ko ce ruwa ce ingantacciya kada ka ɗage sandarka a kan iyalanka bisa an shi ne idan abin da iyalanka suka yi sun cancanci a cancanci na daftarwa to ka ladabtar da su daidai da abin da addinin musulunci ya tanadar a ladabtar da ita kuma dukan da ba zai da jiki ba sai sun tsiyar kwakwa ce ɗan icciyar komayya ce haka dan wani tsohuwar igiya ce kamar ta fadi haka a rabin jikin hijabi rabin jikinka wannan babu laifi kada mutum ce ni ba zan da ke matata ba in dai abun dukan ya kama dalili ya kama ana duka ba na cin mutunci ba ana duka ba na fasa jiki ba ana duka ba na bayi ba ana duka na ladatarwa to bisa wannan riwayar kada ka dage sandar ka in abun ladatarwa ya aladaftar da ita eh amma fa kar ka yi dukan da yake ya wuce iyaka ko dukan da ba maki ba lalle ba da take jikinta kuna magana ka dan zabura ka dauki ya fa ka da ke cikin hijabu ka kai a guje shikenan bukata ta biya amma ita ma kar a daga kuma ta sumarin cewa zaka da ka da matsala kuma na'am na'am wata riyar kuma wala tarfa afaka ala ahlika kada ka daga sandarka akan iyalanka kar ka daga sandarka sai zaka daki iyalanka yasa saka ce koda ya inganta a dake mata kuma barin dukan ya fa alkhairi wata rana aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wariga wasu maza sun ba matan su kayan sai ce laisu bi khayari wannan ba ka cikin zababbun mazaji don mutum da zai dauki bulala yawa ba ta hata hata wannan ba cikin zababbun mutane kuma kar a ci buɗa za ta yi tsala mata ta dan an jima za a gaba ya tashi ko gurin ya tsage ko gurin ya yi tabo ba a yi ko wanda wannan baya cikin zababbun mutaci Allah ya samu dace da haka kenan daidai ruwa daidai tsaki fa'ibu hunna wa hajruhunna fil mabaji'i wa dribuhunna a musu wa'azi a kaurace musu a daki in ka kaurace kaga suna neman su danne hakkin su ba ma ki kadan fasa ta kai fafatun wannan babu laifi mana tattauna da wani aboki na dan Somali yace mu wannan ayar masaba bi ce a gurin mu kawai fa'ibu hunna wa dirbu hunna kawai kawai daga wa'azi ne duka ce ba kawai cewa mata akan in fada yace in ka tsallake mata a gurin in fada tace lan tana da kuɗi mai ta ba su kuma haka suke saboda kuna abu da ake kira shitanul inas ko kaciyar mata to su asalin kaciyar da ake wani lokacin rauni take musu mace ta zama to kwata-kwata ba ta da sha'awar ta namiji in za ta zo gurin ta kawai sai dai ta yi haƙuri kawai don biyar aure ko don a samu iyali ko don waye ba ta san me daɗin namiji ba wata fafara ce suke musu gaskiyan aka tashi wasu kuma daga cikin aka yi raunin tun tana karama a kuwan ɗinki da ake mata ba za a ƙara buɗe ba sai za ta yi aure saboda haka ita ba ta son ɗan namiji ya ce to ita matar da take da wannan bala'in kuma za ka ɗaka ƙware ce mata akan hifada in shekara goma za ku yi labar ce maka babu ya ce naka in kai wa azizi ka ci ba kawai ka kai hannu fa ido hunna kawai wajen wajen hunna na wa akhikum fillahi azza wa jalla ka rika tsoratar da su Allah madaukakin sarki in ma yanta sun yi laifi ko iyalanka sun yi laifi ko ya barorin gidanka mutum ya rika tsoratar da su Allah maimakon ka rika yawan fada ka rika yawan duka yaro yayi ƙarya zauna ka karanta da shi ita wannan ƙaryar ba ta da kyau mutumin da yake ƙarya ana rubuta shi cikin fajiran mutane marasa martaba marasa mutunci ido da zaka iya bashi misali baki misali da shi a zahiri amma ba misali na zama na duniya ne ba a lahira ba a tsoratar da su haƙƙin Allah madaukakin sarki mai wayan duka ma'ana kenan wa'azi da karantarwa ya fi alkhairi akan duka Allah ya samu kiyaye to a cikin dai muhalli shahid din shine wa in amaraka wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum inda iyayenka za su buƙaci komai a hannunka ka aikata musu matsawar za ka iya ko da wannan abin zai kai ga dukiyarka ta kare ta kare in ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace kamar na'am na'am ba ma ki kana nuna mutum in baya tsoron Allah madaukakin sarki zai wulakantaccen rayuwa inda da ko dole wulakantaccen mutunci da mutane da yake gani a kasa iya masa misali da su inda mutum zai zama to mai laifi kaza mai laifi kaza sai Allah ya lalata rawu ta zama to kamar wani kamar wani kamar wani amma kuma kar ka ga masa wani da kake misali da ni fa dan wuta ne ko dan kaza ne ni abin da nake nufi a duniya ba wai a lahira ba akwai mutanen da in ka ga halin da suka fada su shi alama ta saurin sabo da suka aikata mutane da yawa muna da tarihi sun sha kwaya suka gansu a shishi babu abin da ke su ga wani abin sai kwaya mutane da yawa mun suna tani in ka ga halin da suke ciki ba abin da ke su ban da wannan zina din ba misali bane wannan kyakkyawa wani an mata wa'azi ko wanda an mata wa'azi iyayenta sun yi fada sun yi duka an mata kaza taki tana kasuwa a bariki tana shanawa tana samun kuɗi kare da an jefa mata kanjamo ne ko ko kaure sai mata kowa ya guje ta kuma ta taro ta a daren ta gidansa a bata ɗaki tana tsani ana gudun ta wani an yaka da misali da shi aiko Allah ya sa mu dace ina abin da nake nufi amma dan an ga ko mutum yana tsani yana wari Allah fara masa cuta a duniya ba nufin kuma dan wuta ne haɗe shi yasa abin da nake yanzu mutum misalin a duniya kar a kai ga lahira na'am حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوايا أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما في wannan hadisin an karɓo daga Abdullahi dan Amr Abdullahi dan Amr ne nake da mai tarjama a yau amma dai naga kamar lokacin ya dan fara ja ku amma dai Abu Hurairah Abdullahi dan Amr sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babansa shi ma sahabi ne kuma ya riga babansa musulunta kuma malamai suka ce tsakanin shi da babansa shekara goma sha ɗaya ko shekara goma sha uku. Imamu Zahabi ya ce baban bai girme ni da sama da shekara goma sha ɗaya ba wasu malaman kuma kamar Sanani a cikin sunan sanan da ya ɗaukar jama'a ta ce shekara goma sha uku sai tsakanin shi. Kuma tsakanin babansa da kakan shi shi ma bai wuce shekara ashirin goma sha uku ɗin ba. Da haka al'afu yana raye Ibn Wa'il, Abdu Amr Ibn al'afu yana raye a zaka an yana rayu kuma dukan su ba da cikin shekara talati eh wannan ne karshen alema da kenan ko kuma idan an yi shekara goma sha uku zai aure an yi shekara nawa zai aura kasan da ayar arba'in bace ko talati ko duka zaman to sha ɗaya ko ta zaman to goma da haka malamai suka ce in dai yaro yana da abin da zai zai iya rike mace in ya buƙaci aure a aure da shi matsawar akwai yadda za a eh amma ba kowanne ba kar a ba mutumin da zai rike yan sai sai ce ba zai ba komai sai da aiki a wannan ba aure da shi zai rike digirin sai ce ba zai ba komai sai da aiki wannan ba aika da shi amma zai iya motsawa zai iya samuwa abin da zai rike kansa har ya taimaka wani in ya bukaci aure a aure da shi na wata yankara da aka ce lalle akan wannan za a yi aure yana daga cikin mutanen da suka rawaito hadisai da yawa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala mai yawa hadisan da ya roto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sun kai hadisi kusan 700 da ɗori amma duka abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisan sa ba su wuce 35 ba muttafaq alaihi tsakanin Bukhari da Muslim hadisai ne guda bakwai Imam Bukhari ya roto hadisi takwas shi kadai Imam Muslim ya roto hadisi 20 shi shi kadai amma adadin hadisan sa a duniya sun kai 700 da ɗori kuma ya riwa a wajen manya-manyan sahabbai irin sai sai na Abubakar har wajen ahlul kitab ya yi riwaya kuma da cikin mutanen da suka iya karatun littafin ahlul kitab kuma suke karatun alqur'ani kuma da daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su rubuta hadisi bai hali a rubuta hadisi shi ya bar Abdullahi dan Amr ya rika rubutawa dan wani dalili da Allah madaukakin sarki ya bar masa su sani lokacin yana saurayi yana da ƙarfi da zuriya a wajen ibada in ya fara sallah tun daga farkon dare yana iya kaiwa har asuba kuma da safe ya tafi da azumi ba a gane haka ba sai da babansa ya masa aure ya aura masa wata mace yar yar cikin Qurayshawa mai hasaba nasaba mai kyau yana tunanin za a samu zuriya kyakkyawa wata rana kan baban sai ya kawo ziyara gidan dan kamar aboki ya kai ziyara gidan abokinsa tunda ba su wuce zaman majalisa ɗaya ba ko da ya zo gidan nasa kawai sai tadda matar ta ta haka wani turja ta haka da ita yace ke ne yake faruwa ya kina amarya ba da ya ko ga da ni fata fata da shi haka ba gyara ba koshi ba kitso ba komai tace wallahi abdullahi masha Allah mutumin arziki ne dai da mutumin kirki ya kai ya kai salatin nan nazo bai taba yayi ka fada ta ba ya gani a bayan ka fada bai taba kwanciya da ni akan shi fada ba to me na kwalliya me abin kitsa me abin kunshi me abin gyara jikin wa zan gyara ba na gudu zan gyara baban ya juya ya kalle ya ce ta Abdullahi haka ne yake haka ne ya ga masa maganganu masu tsafi kuma zai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dana Abdullahi ga abin da yake ciki manzon Allah ya kira ya ce gaskiya ne abin da aka gaya mun cewa kana sallah kana azumi ya ce gaskiya ne sai ce to karka kara idan za ka yi sallah yi sallah cikin dare sannan ka huta sai da me yasa kace haka yace shi ya haddace Qur'ani ne duk abin da aka saukar da Al-Qur'ani a daidai wannan lokacin in ya fara sallah da daddare ba zai kare ba zai kare ba sai ya karanta su duka gaba da sai manzo Allah ya ce kai hakuri karanta shi a wata daya sai ce wallahi ya mun kadan ina jin karfi da kuzari sai ce to kwana 20 yace ina jin karfi da kuzari kwana 15 yace ina jin karfi da kuzari ce kwana bakwai ina jin karfi da kuzari yace kwana uku yace ina jin karfi da kuzari a rage sai manzo Allah ce duk wanda ya karanta Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ta ka ta da kwana uku malamai suka ce wannan iyaka abin da ya sauka a daidai wannan lokacin ne da Qur'ani ya sauka a baya haka abin da ya fi dace ne mutum ya karanta Qur'ani a kwana bakwai da ka sai suka tsaya da manzo Allah zai ke karanta Qur'ani a kwana uku sai aka tsallako kan azumi azumi sai yace kullum yace yayi yawa riƙayin azumi uku a wata kadai in kai azumi uku ya iya ka yace manzon Allah zan iya karawa yace to rika biyar yace zan iya karawa rika bakwai zan iya karawa rika goma yace zan iya karawa yace isha biyar yace zan iya kara yace ba sama da sha biyar sai da kai azumi ɗaya yau ka huta gobe kai ɗaya ka huta gobe yace fa innahu siyamu aki dawud wannan yana irin azumin dan uwana annabi dawud alaihi salam yace kuma ba wani azumi sama da shi da aka sai suka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zai azumi gobe ya huta kuma zai karanta wani bangare na dare zai bacci a wani bangare na dare ko manzon Allah ya karanta da shi fa kowa na da haƙƙi a kanka ubangiji yana da haƙƙi a kanka matar ka tana da haƙƙi a kanka yaran gidanka tana da haƙƙi a kanka ko na da buƙatar ka saurare ni duk wani mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa da aka kenan da cikin mutanen da suke da tsananin tsayuwa akan ibada shine Abdullahi ibn Amr to amma malamai suka ce ita wannan tsarin da Allah dan Amr ya dauka bai kamata mutane su dauke shi ba dan addinin musulunci suna da yawa yasa Imam Zahabi da dogar kahin tarjuma sai da ka aiki musulunci ya fi talashi sai ta inda mutum zai karanta Qur'ani a wannan lokacin yayi azumi waɗannan ayyukan ba za su mu shiga da yadda ya dace da haka mutum ya raba karfinsa daidai gwargwadon inda zai iya dafa ko ina akwai zikiri idan ka akwai zikiri idan za ka wuni akwai salar walaha akwai sunanin rawati akwai sunnoni na nafilfili akwai sada zumunci akwai karanta qur'ani akwai karatun hadisi akwai zuwa makaranta akwai bin iyaye akwai neman abinci akwai kaza aikin ba za ta lissafu ba to ya kamata kenan mutum ya raba hannunsa ko ina ya rika dafawa to sai Allah ya jarraba Abdullahi dan Amr sai ya tsawon shekaru da kansa yake cewa ina ma na karbi sassaucin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu abin da Allah hango masa shi bai hango ba amma haka yin hakuri har ya mutu yana wannan azumin da suka tsaya a kan manzon Allah da shi yana wannan sallar akai da suka tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum mai tsananin ibada ya rasu wasu malaman suka ce shekara ta 63 a bayan hijira wasu suka ce shekara ta 65 aka yi sabani har guri hudu gun da ya rasu wasu suka ce Misra wasu suka ce Basra wasu suka ce a garin Makka wasu kuma suka ce ko a Madina ne sabani dai guda hudu aka akan gidan da ya rasu wannan dai shine Abdullahi dan Amr dan As kenan yake cewa to wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuridu jihad yana ba yi bane ko wannan mutum da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ji'tu tubayyuka ala hijra na zo imamu bayi'a akan hijira ina so ni ma na bar gidan arnanci na koma gidan musulunci amma da kansa sai ya ce wa taraktu abawayya yabkiyani amma na baro iyaye na suna kuka ba sa so ne hijira na ba su qala sai manzo Allah ce irji ilaihima koma wajen su fa abhikuma ka sanya su dariya kama abukai ka huma kamar yadda ka fasu kuka mun wuce wani hadisin a baya ina da ko Allah ya sa mu dace حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال آه عن حديث ابن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو لما جاء حديث دجشي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so ya fita filin daga dan yaki fa qala sai manzon Allah ya ce dashi ahayyul walidat iyayenka suna raye qala na'am yace duk biyun suna raye fa qala sai yace fa fihi ma fajahi a cikin zama da su anan za ka yi jihadi da ka shi ba hayya je filin yaki ba wataƙila Allah ya masa wahayin halin da iyayensa suke ciki matuƙar suna da buƙatar gudunmawar ɗansu suna da buƙatar taimakon shi wataƙila kuma yaje filin yaƙin kashe shi za a yi to koma ka lazumci iyayenka ka dage sai ka samu aljanna duk abin da za ka samu a wajen jihadi za ka samu a wajen mahaifanka to kuma ya kawo shi a wajen me a wani babi ya burru walidaihi malam ya kuma afiyarsa kenan akwai halin da mutum zai iya tafiya zai ƙin tafiya yaƙi saboda kula da mahaifin shi zai ƙi yin hijira saboda mai kula da mahaifin shi in fita hijira a dalilin maganar mahaifa ba saban Allah madaukakin sarki bane ba matsawar iyayen suna da buƙatar agajinka suna da buƙatar taimakonka addininka ba zai fada tangarɗa ba ba zai fada cikin matsala ba to zama tare da su ka kyautata musu wannan ba saban Allah madaukakin sarki bane amma idan tanzilinka zai tambal tambal ka kafurta to wannan kuma dole ka fice a dalilin kafirci zai shigo cikin nan inda ma'asiya din take faduwa jihadi ko da kai ko ba kai za a iya yi ba wata matsala da ta faru idan iyayenka suka buƙaci agajin ka kuma lalle suna son wannan agajin to ka bar jihadin ka zauna a gurin ya ba kai ya kamata kenan mutum ya zama tana da fikihu na rayuwa kenan ko dole sai an auna matsaloli wacce ce ta fi cancanta wacce ce za ta biyo bayan ina abin da malamai suke kiran shi fikihul awlawiyat fahimtar abin da ya fi kamata ya zo a matakin farko wani ne zo a mataki na biyu ne zo mataki na uku kuma yana canza daga mutum zuwa mutum wani abin da zai zo nan ba wani a gurin sa ba maki a gurin wani nan ba ten ne wani abin da zai zo nan ba five a gurin sa ba maki ne nan ba wani a gurin wani kowa da karantansa ya san me yayi matsalar shi kuma kowa ya san me yayi buƙatar iyayensa ko buƙatar mahaifin shi wasu iyayen kwata kwata ba sa buƙatar komai a gurin shi akwai wanda a ji a mutum ya taɓa ɗaukan kyauta ya kai masa ya ɓata ya ce ya isa har ya min kyauta kaga yana bai da matsala ko gidan gojen da kawai ko wani kuma baban nasa yana da bukata ya bashi su yana da bukatar ya taimaka masa in ya bashi ma zai kore shi ka yake nan wannan abin da ya kamata ya ba muhimmanci daban wani abin da ya kamata ya ba muhimmanci daban to da koya fuskanci ya fuskanci me abin da ya fi dace a rayuwar shi wani idan ya ƙara aure kai kuma kamata ka kula wannan ƙara auren shine matsalar ka ko ba shine matsalar ka ba wani idan ya sake wa gidansa fenti ya yi kayan ya yi kaza abokinka ne ofis da kuke aiki kai ma wannan abin kake da bukata ko ba shi kake bukata ba shi abin da yake kamata ya tsaya kowa ya fahimci me ya abin da ya fi martaba da muhimmanci a gurin shi za ka dai bisa wannan ka'idar ne manzon Allah ne da shi cewa goma kai jihadi a tare da mahaifanka Allah ya sa mu dace babu man adraka walidaihi falam yadkhul janna babu mutumin da ya riske rayuwar mahaifin shi amma bai shiga aljanna ba ya yi sun rayu da mahaifin shi sun yi tsawon lokaci amma a dalilin su bai aikin da Allah zai bashi gidan aljanna ba mai matsayin shi حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raghima anku raghima anku رقم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار من قال الله ياي أسارة ياي أسارة ياي أسارة هنا كلمة لا يفكر رقم أنفه قالوا يا رسول الله من من قال الله واي واي أسارة واي يفعل شو وانا مثلا سيتي من أدرك والديه wanda ya riski iyayen shi inda bari lokacin girman su karfin su ya kare dabara su ta kare ga rikaya ga tsufa ga karamin karfi shi ake ne aw ahadahuma ko ya riski ɗayan su fa da kalan nara amma ya shiga wuta a ranar gobe alkiyama to me ma'anar mutum ya riski iyayensa suna da girma kuma ya shiga wuta ma'ana kenan bai musu ayyukan alkhairi da Allah zai yaba ba har Allah ya fishi da ni a dalilin haka Allah madaukakin sarki ya kona shi matsawar iyayen ka sun shiga hali na kudu na karamin karfi hali na jikin su ya saka dabarar su ta kare jari ya tafi karfin jikin ya kare kasuwar babu fita daga gidan ba ta wuya wata iliya makanci wata il kafar ciwo take wata il daga gado ne gado yana da buƙatar ruwa yana da buƙatar abinci yana da buƙatar a gyara fadarsa yana da buƙatar a mishi kaza kuma kai ka tafi kana harkokin ba ka san me matsalar shi ba sai dai wata tsohuwa ta je ko daga unguwa ta taimaka mashi wani yaro ne daga unguwa ya taimaka mashi wani ya maka ɗawainiya kai kana yawo kana gayu kana so waza ko sai kai wata baka shiga da kake baka samu da matsalar shi take ba wanda daga Kano zuwa nan wani daga Jutsu zuwa nan wani daga Abuja zuwa nan bai san me matsalar mahaifan ba irin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ke konawa da haka kenan in dai mahaifanka girma ya kama su so suna da buƙatar kulawar hatsari ko hatsari duk motsi ya zama to ka san me yake faruwa kuma ka san ya za ka azaba musu Allah ya tsare mu da shiga wuta babu man barra walidaihi zada Allahu fi umri babu da yake cewa duk wanda ya biyayya ga mahaifin shi Allah zai ƙara rayuwar shi rayuwarsa za ta yi tsawo na da haka masu bukatar tsufa kenan ya su dage kana zo kai shekara ɗari sai a dage da biyayya ko حدثنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن زيان وزبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له دون دي بيا جماعة فيشي طوبى له دائيا كبت أجريش زاد الله عز وجل في أمري الله زي كاري أسفر يوشي to shi wannan fa'id ibn sahal malamai suka ce da'ifi ne a cikin hadisi in ya rawaito daga cikin malaman su daga cikin masu jarwa ta'adi da yake ta in farada bi nuskatin ka annaha mawdu'a kamar yana da wani bangare na hadisai da shi kadai yake ruwaya su abun su kuma akwai alamun wannan hadisan kirkira ku akai to a dalilin ya faɗo cikin wani hadisin malamai suka ce wani hadisin da'ifi ne ba za a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba aka ce kuma laysa fi kutubi sunna shi wannan hadisin duk littafan sitta kutubu sitta gaba ɗaya bai faɗo cikin su ba dan haka dai hadisi ne bai rauni a yi biyayya ga mahaifa amma ba tabbaci in ka biyayya ga mahaifan ka za a ƙara maka kwana ɗaya ko kwana biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu amma da ake sakawa mahaifa babu la yastaghfiru li abihi al mushrik babin da yake sa kada mutum ya nema baban shi mushriki gafara in mutum yana da mahaifi mushriki to kada nema masa gafara duk wannan magana da ake ta biyayya ta kyautatawa ta kulawa ta ba da agaji da komai idan kuma ya kafi akan shirka ya mutu akan shirka babu nan ta kuma Allah ya gafarta mishi an gama kuma حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس عن كقول الله عن عباس دي فدن الله ما دوكتين سركي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هي ليس إلى قوله كما ربياني صغيرا lalle mutum kada ya kauce ma kada ya kauce ma abin da mahaifansa suke so kamar da muka wuce tafsirin ta a baya ko kuma Allah madaukakin sarki ce in sun kai matsayin girma dukkan su ko guda biyu kada ɗayan ko ce masa uffi ita ce kalmar ta ɓaci rai idan baban ka yi masa magana duk yadda rai ya ɓaci kar ku kuskura ka ce tir ko kalmar uff da ya kasuwa ka siyo kaza kada ina manta ko ma karɓo jiri kasuwa ne so la ina manta za a nuko ƙara wannan ko ma kan na manta je ka kai kaza ka ci haba baba wannan kalmar ta haba baba din nan Allah ya kada kuskure ka faɗa haba ko kai kaga alama ce ta motsi rai alama ce ta ɓaci rai mafi kankantar kalma a larabci ita ce uf alifun da fa'u to kada ka jiya mahaifin ka wannan kalma da wasu ce mafi kankanta a gurin bahaushe kuma kashfu hudu ko ko a ko to in dai ka bacin rai ce kada ka kuskura ka ga mahaifinka ko me kankantar kalma inda bacin rai ne kada mahaifinka ko mahaifinka ta ji to duk da wannan abin da aka masa imamu da ganna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka kyale su wajen babu ne haka ka ce dan kauye kaga ai kai kan akwai kauyen ta al'amarin naka ko wala tanharhuma Allah ce wa qul lahumu qawlan karima ka ga musu magana mai daɗi wala su nasala ita wala la ga da yawa idan iyaye suka tsufa tsoron ƴaƴansu suke ji kasu kunya ta cikin jama'a tsoro yake kira yake zo ka mun kaza tsoro yake ce a bar kaza tsoro yake ce aikata kaza saboda kawai ya san zai tsinka shi cikin al'umma wani kuma uban nasa ne yake jin tsoron wai kar a liƙa shi da shi shi dan baya so a ce shi dan gidan wani ne saboda haka to dan da baya so a liƙa kai da shi shi kuma yau za ka yi tsammani za ka zo ka maka kyara ko ka masa tsawa ko ka masa umarni ba ka yi ba to Allah ya ce wa qullahu ma qawlan karima ka ga musu magana mai daɗi wa kadullahu ma jana adulli min arrahma ka sauko sa musu faka fakar rahma ka sauka ya musu wa qur rabbi rahmuhuma ka rika ce ya ubangiji ka jikan mahaifana ya ubangiji ka sauka ya musu kama rabbayani sagira kamar da sakare ne ni ina dan karamin yaro wani aido ka daga Allah madaukakin sarki ko sai ce fa na saqat hal ayatu fil bara'a fi bara'a yace amma ayar da take cikin suratul bara'a ta soke hukuncin wannan ayar ma kana lin nabiyyin walladina amanu bai dace ba ga annabi walladina amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeena sun yama wa mushrikai gafara walau kana kuli qurba ko da sun kasance ma'abotan kusanci min ba'di ma tabayyana lahum aban ya fito fili a gare su annahum ashabul jahim cewa su waɗannan makusantan nasu ƴan wuta ne to bai dace ba a nima muku zafara wajen Allah madaukakin sarki wannan kuma aka ce manzon Allah ne kira da musu tabbata a gare shi Abu Talib yana rahin lafiya ta mutuwa da ya shigo wajen sa yana ziyara sai ta da akwai musayyib da wasu cikin arnan Qurayshawa guda biyu sai ya musulunta daga ban ko bai musulunta daga baya manzon Allah ya wa babban sa wa'azi yace babbaka musulunci qul la ilaha illa allah ka ce la ilaha illa allah kalimatan kalma ɗaya ce tak uhaddu laka biha inda allah da ita zan tsaya ma a gaban Allah madaukakin sarki kalma ba ɗaya tak da ya alamar kamar zai karba sai suka ce mashi a targhabu an millati abdul muttalib yanzu kana kyamatar addinin da mahaifanka suka rayu suka mutu akan shi sai ya shi inda za ka ke karanta waƙoƙin Ali bin Abi Talib musamman a cikin sirar Ibn Hisham sai ka ɗauka Allah ya mutu dai walaula an aji'a bi tabbatin ko tajri ala ashyakina fil mazafil mahafil ra'aytani sam'an bi zaka mudi'a ina cewa wallahi ba dan kar in jawa iyaye zaki ba in an yi kalar duka a cikin tsohon banzan nan ya lalace yace wallahi da zaka same ni biyayya yace wallahi laqad ji'ta bi dinin min khair al-adyan al-bariyah ni ko menene kan kafin ta kaba da wani addini yace wallahi ni da duk wani addini da duniya ta aikata ta wuce alama su kai da addinin musulunci kin yace to kace la ilaha illa allah ita kadai kar ka kara da muhammadur rasulullahi din la ilaha illa allah ita kadai yace uhaddu laka biha inda allah wallahi kai na tsaya ma da ita a gaban allah madaukakin sarki sai suka ce a kan rabu amin da dubutsan yana faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa har sai da Abu Talib ya cika ba tare da ya ce la ilaha illallah ba sai ce wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka sai na rantsa da Allah sai na nema maka gafara in ba hali aka yi mun ba sai Allah ya ce ma salalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liman mashiga fa amma tabbata a cikin hadisi kuma yana cin albarkatin ce kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine duk ranar litinin a ranar wuta ana janye masa azaba daidai babbar dan yatsan shi yakan dan samu sassauci na azaba ya tabbata a cikin marati na shafa'a guda bakwai to Abu Talib da su da suke na karshen ita ce ta bakwai za a janye masa ne na azaba a ta rana daga sura na gidan wuta Allah kare mu da ita to wannan duk wanda Allah ya jarrabu babansa da shirka Allah kare su duk wanda ya hada ya jarraba dan uwansa ko babbansa ko kawunsa da shirka matsawar an nuna masa addinin musulunci yaki to ba a nima masa gafara sai ka kwanaki ne ke tattauna da wannan uwa ki kare kin da ake a kan sallolin jawa da wata ke kamata ba shi kai su wallahi mutum ya mutu yana sunna ahlus sunna ne ai ko an kuwara saurin kai aka mata ba ahlus sunna su fallaci shi mutum ya ce baya so ahlus sunna su sallace shi baya sallah cikin masallatan ahlus sunna ina ruwa ahlus sunna da sallar shi a kalin kan wanda suke sallah da su su sallace shi wani har ya yi wasiya in ya mutu kar a bar ahlus sunna su sallace ne matsalar ku da shi wanda yake so su sallace shi ita ce ka'ida ta addini idan mutum mushriki ne yana shirka a fili shirka sa take to ba a nema masa gafara in ko abubuwan da suke kusa kore ne rashin fahimta ce rahin ganewa ne ba su kai matsayin shirka ba ba su kai matsayin kafirci ba har ne musu gafara a ne ubangiji ya ce mushi kuma ba nufin dan mutum baya sallah da kai a masallaci da kuma mushriki ne fa baya nufin dan mutum baya sallah da kai a masallacin ku ka dauka arne ne ayyuka su ne suke nuna arnanci in a ayyukan su akwai abin da yake nuna arnanci shi ake magana ba wai sallah a masallacin ku ba Allah ya mu dace da haka idan mutum ya tabbata ya mutu da shirka kararar shirka ce ba a nema masa gafara Allah tsare mu ina ga kuma anan zamu dakata ko muna da kusan minti 63 a wata da nake gani anan gaba na abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da cewa mu kuma aiki da shi wanda ya zama to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
Allah